أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna TV EKS ko IKS Islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon sa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasin mu na 208 muna cikin wato suratu fatir kenan za mu tashi ne a mas'ala ta 908 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya mas'al da zamu tashi akan ta mas'ala ce ta 908 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid malam yace fa in qila idan aka ce mal farqu bainan nasabi wal lughub menene bambanci tsakanin an-nasab ya an ce an-nasab ana nufin wahala an gane ko sannan kuma an-nasab wani lokaci na ɗauka gumki an gane ko jam'i shi al-ansab kenan to annasab kuma annasbu in an yi sukunin nufin wato kafa abu wato wani lokacin abinda an ka kafa da asirin larabci an ka ce nasaba shay'a wato rakkazahu kenan ya kafa abu wal lughub kuma menene bambanci tsakanin annasab wahala wal lughub da gajiya yace hatta atafa ahaduhuma al akhar har ya dora daya an ka hada daya da daya wato an ka adabin sa an kai adafin su a cikin wato alqur'ani kenan an ka dauki daya an kai adabin sa aka hada shi da shi kenan malam yace kullu za mu ce annasabu in an kai masadun fatha ay hatara shine wahala ana nufin almashaqqatu abinda yake yana da wahala wal kulfatu abinda yake yana da wato yana sawar gajiya wal lughubu shi ko al lughubu da larabci al futuru shine gajiya kanta alhasil wanda ya tabbata ko mu ce ta tabbata tun da hausa gajiya mace ce bi sababin nasabi saboda mi saboda wato aikin da an kai na wahala fahuwa natijatun nasabi kinan shi al-lughubu gajiya natija ce wato sakamako ne na an-nasab aikin wahala wanda aka yi na fata an fahimce Allah ce la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin kuma yace walaqad khalaqna as-samawati wal arda wa bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub malam yace to kaza farraqa bainahuma az-zamakhshari kama haka ne zamakhshari ya bambanta tsakanin waɗannan kalmomi guda biyu rahimahullah Allah ya masa rahama kenan aya wadda ta zo a cikin wato suratul abin da suratul fatir aya wato ta talatin wato da biyar kenan wajen faɗar 'yan aljanna inda Allah ya ce wa ƙaru alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan 'yan aljanna za su ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tafiyar mana da bakin ciki inna rabbana la ghafurun shakur lalle ubangijin mu mai yawan gafara ne mai godiya ne mai yawan godiya ne alladhi ahallana daral muqama wanda ya saukar da mu a gidan wato muqama matsayi kenan ko kuma muqama gidan da zamu tabbata min fadlihi daga falalarsa ba wai kokarin su bane ko kuma dabarar su ina fata an fahimce ni la yamassuna fiha nasabun wahala ba ta shafar mu a cikin ta wala yamassuna fiha lughub gajiya ba ta shafar mu kenan shi zamakshari haka ya bambanta an-nasab aikin wahala al-lughub kuma gajiya kenan ku sai an yi aikin wahala ne za a gaji malin yace to wayaridu ala hadha abinda zai bijiro ma wannan an yakuna intifa'a thani an yi kunan tifa'us sani cewa kore koruwar ɗai na biyu kenan ma'aluman min intifa'il awwal za a fahimce shi in an kore na farko kina ya anka ce la yamassuna fiha lughub gajiya ba ta shafar mu kinan za a gane cewa ba sa aikin wahala to kinan babu bukatar kinan sai an kawo shi kinan shi dai malam bai ce komai ba dai amma yana ganin wannan amsar tana da wato dan abin nan to in aka ce wannan cewa gajiya ita gajiya lafazi ne misali mu dauke ta'am to na ana nufin ba sa gajiya kwata-kwata amma ba wai dole bane sai kai aikin wahala ne zaka gashi wancan na farko ya nuna ba sa aikin gajiya sannan na biyu kuma ya nuna ba sa gaji a aljanna ba matsala domin kana iya zaunawa awa 24 sai ka ji gaji da zaman misali ko awa shida in ka kwanta awa 24 sai ka gaji idan kana cin wani abu misali wanda kake so yau da gobe sai ka ci ka gaji da shi kenan a cikin aljanna ba abin da ake gajiya da shi kina ana so a nuna maka cewa babu gajiya ko ta wahala ko kuma gajiya irin ta yau da gobe shine abin da yasa sai aka kawo kalmomin an ka kawo khas kuma aka kawo wato a wallahu ta'ala alam to wannan shine ne abin da za a iya cewa mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 909 kenan malam yace fa in qila idan aka ce ma fa'idatu qawlihi ta'ala menene fa'idar fadar Allah subhanahu wa ta'ala rabbana akhrijna na'mal salihan dan wuta za su ce Allah ya faɗa kenan a aya ta 37 a cikin suratu fatir wa hum yastarihuna fiha bai ce yasrukhuna ba suna kuwa sai ce yastarihuna saboda asalin shi an ƙara ta'un kinan alif da ta'un wato istaraha wani ko a ce istaraha domin ta'un in an kai ziyara ta ta zo gaban sadun sai a maida ta ta'un dan saboda a ƙara nuna ƙarfin kuwar da za su yi ziyaratul harfi tadullu ko ziyaratul huruf anan ko ziyaratul harfani tadullu ziyaratul harfaini tadullu ala ziyaratul ma'ana ma'ana dai za su yi kuwa mai ƙarfi za su ce rabbana ubangijinmu akhrijna ka fitar da mu na'mal salihan za mu aikata aiki na gari gairar ladhi kunna na'mal ba wanda mun kasance muna aikatawa ba suratu fatir aya ta 37 ma annahu tare da cewa shi yuhimu yana sa mutun ya sa tsammanin cewa annahum ya'maluna salihan su za su aikata aiki na gari akhara na daban gairar salih ba aiki na gari ba alladhi amiluhu wanda sun ka aikata kamar dai sun aikata na aiki na gari kenan za su koma su aikata na aiki na gari wa hum ma amilu salihan qattu su bu su aikata aiki na gari ba kwata kwata ko da an ce sun aikata aiki na gari ba akan imani ba kenan Allah ba zai karbe shi ba bal sayyi'an sun aikata aiki ne mummuna qulna za mu ce hum kanu su sun kasance yahsabuna suna zaton annahum ala siratin salihah sun kasance akan aiki na gari akan dabi'a ta gari kama qala ta'ala kamar da Allah ya ce wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a su suna sa tsammanin cewa sun kyautata aiki an gane ko suratul kafi aya ta 104 fa ma'anahu abinda ake son a ce ghairal ladhi kunna nahsibuhu salihan kenan ba wanda mun kasance muna sa tsammanin cewa na gari bane fa na'maluhu sai mu aikata shi kenan sai mu aikata aiki na gari wanda muke sa tsammanin shine za a karba muna wannan shi ne abinda shi malam ya kawo a karkashin wannan mas'ala amma idan mun ka dauki alladhi kunna na'mal salihan ghairal ladhi kunna na'mal yan an ka ce ghaira nan yana iya daukar shi badali ghaira to ne an ce ghaira alladhi kunna na'mal alladhi ba yana koma bane zuwa ga salihan a'a yana komawa ne wato ga ghaira ghaira alladhi kunna na'mal ba wanda muka kasance muna aikatawa ba salihan din bane mm shi salihan nagari ghaira alladhi kunna na'mal ba wanda muka kasance muna aikatawa ba a can duniya don ba yanzu ne suke yin aikin ba kenan wanda mun kasance muna aikata a can duniya shine mummuna nan ghairu sai ta zamanto badali ne kenan tana iya zamantowa badal nan wato badalul mubayana domin nan ba badalul abin nan bane badalul ba'd min al ba'd ko badalul kulli min al ba'd ko badalul kulli min al kulli ko badalul abin nan nan badalul mubayana ne shi ghairu nan yana nufin ba shi din bane domin ya ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim kaga al maghdubi alaihim ba sune an'amta alaihim ba kinan nan sai zaman to badalul mubayana ne to ya kamata a ce ɗalibin ilimi ya san irin wannan anwa'i na nau'u na badal sai ka karanta su a cikin ilimin nahwu domin an ce badali na to wani irin badali badalul kulli min al kulli ko badalul ba'd abin da ne min al kulli ko kuma badalul mubayara ne ko badalul mughayara ne ko wani irin badali na kaga ko badalul tafsil duk in baka san wannan ba sai zama to an ce badali na kaga an barka cikin duhu Allah ya kyauta mas'ala ta gaba wadda za mu tashi kafin mu je wannan domin mas'alar ta kare a cikin wannan littafi kafin mu je mas'alar mu ta gaba shi abinda za mu kara kafirai suna cewa ghairar ladhi kunna na'mal kenan wanda mun kasance muna aikata ma'ana suna neman uzuri Allah shi musu uzuri amma Allah ya san makaryata ne ayoyi da dama sun nuna ko an dawo da su ayoyi da dama sun nuna za su nemi uzuri kuma ayoyi da dama sun nuna ko an dawo da su ba aiki na gari za su yi ba Allah ce walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun sanannan wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a suna zato sun kyautata aiki wannan yake nuna cewa idan an kai maka bayanin gaskiya ka kiya ka bi son ranka kana sa tsammanin son ranka ne na gari to wannan kuma wannan ba zai tsira da kai gaban Allah ba gashi Allah ce innahum ittakhadhu wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a kuma a cikin suratul araf yace innahum ittakhadhu shayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun da haka in gaskiya ta bayyana ga hujjoji kan kirinta har an ka toshe maka basira ko da kana sa tsammanin kana aiki na gari to aikin ka wato ba zai amfane ka ba wallahu ta'ala a'lam to mas'ala ta gaba da zamu tashi akan ta sai mas'ala ta 150 a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab malin yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa makra sayyi inda Allah subhanahu wataala ce istikbaran fil ardi wa makra sayyi kafirai ne Allah subhanahu wataala yake cewa wa aqsamu billahi jahada aymanihim sun yi rantsuwa iya matukar rantsuwa sun kace la in ja'ahum nadhirun idan mai gargadi ya zo musu la yakununna ahda min ihdal umam za su kasance mafi shiriya daga ɗaya daga cikin al'ummomi kenan na wato yahudawa da kiristoci da an ka ba su littafi suka bijire kenan falamma ja'ahum nadhirun amma lokacin da mai gargadi ya zo musu ma zadahum illa nufura bai kara musu komai ba sai bijirewa da gudun ayoyin Allah Allah ce to istikbaran nan yana matsayin maf'ulun li ajlihi don saboda girman kai fil ardi a bisa doron kasa kenan ko a cikin kasa wa makar sayyi da kuma aikata mummunan aiki to shine ma ya kawo makar sayyi da makirci wanda yake mummuna malam yace ya dullu wannan yana nuna ala annal makra cewa shi makirci huna shay'un wani abu ne ghairu as-sayyi ba kuma mummuna bane domin an yi idafa yace udhifa ila sayyi wanda anka danganta zuwa ga mummuna lilzumil mughayarati domin abun ya zamanto dole a zamanto an samu bambanci bainal mudaf tsakanin mudaf wal mudaf ilayhi da kuma abinda anka danganta zuwa gare shi in nace baitu muhammad gidan muhammad to gida daban muhammad daban to nan kuma da anka ce makru sayyi kina an nuna makirci daban as-sayyi'u daban malam yace to wa qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala yahiqul makru sayyi'u wato ba zai kewaye ba wato makirci wanda yake mummuna ba zai kewaye ba illa bi ahlihi sai wanda suka aikata shi shi yasa in ka aikata sharri sharri zai dawo maka da shi in ba ka tuba ba Allah ya gafarta maka suratul fatir aya ta 43 malam yace to wannan da anka ce wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi al makru sayyi'u yadullu ala anna al murad bil makri huna huwa sayyi'u ya nuna kuma cewa shi al makru shine as sayyi'u huwa sayyi'u bi ainihi shine mummunan karan kansa la shay'a akhar ba wani abu daban ba fattanafi bai da tarkibil idafi kenan akwai attanafi akwai koruwa bai da tarkibil idafi akan hada kalmomin da an kai ta fuskar idafa an kace makru sayyi wa tarkibit taqyidi da kuma wato tarkibi wanda an hada kalmomin an kai taqyid an gane ko at-taqyid na adalcin sifar da aka kawo domin sifa tana kayyade mutum domin ita sifa matsayin nau'i ne na taqyidi in nace jaa ustazu jaa al-ustazu ka gani nan ustazu ne ce amma ina ce almubajjalu nan nayi taqyidi shi ne da wannan sifa nan nuna mutumin abin girmamawa ne kenan na at-taqyid an ka ce al-makru sayyi'u yace an yi taqyidi nan yana nufin an kawo sifa wadda ta kayyade ko ne irin makru ne malam yace akwai bambanci tsakanin tarkibi na idafa da taqyidi da tarkibi na taqyidi zahiru malam yace abu ne wanda yake bayyananne malam yace to wallazi yazharu abinda yake bayyana wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani أن التحقيق أبند أتبت التم جنا جواز إضافة الشيء إلى نفسه يا هلت أدنجن تأبو أي إضافة شكنا أنا ربتي زواج كرن كنسا إذا اختلفت الألفاظ إلا فضة سن بنتا لأن المغايرة بين الألفاظ دومين تتسن زاوة سكن كان كلمومي ربما كفت في المغايرة بين المضاف والمضاف إليه تا إسا تضمن توتانو دبنبنشي سكان مضاف مضاف إليه kama jazama bihi ibnu jarir kama yadda ibnu jarir yayi wannan magana ya yanke wannan hukuncin kenan jazima shine wato ya yanke fi tafsirihi a cikin tafsirin sa fi ghairi hadha al-mawdi' amma ba wannan wuri ba kenan yana nufin ba karkashin wannan ayat bane ya kawo irin wannan da haka sai ka bambanta yanzu wani an ce ibnu jarir at-tabari yana iya kuma cikin ibnu jarir at-tabari karkashin wannan aya in bai ga wannan ba sai ya ce an yi kuskure a ya ce fi ghairi hadha al-mawdi' ba cikin wannan wurin bane ya dauki wannan ra'ayi ina fata an fahimci ni wa yushiru ilayhi ibn malik ibn malik ya tafi akan wannan fil khulasa a cikin khulasa wato alfiya a cikin cewa khulasa saboda da yayi littafi ne baiti dubu uku sannan ya dawo sai alfiya baiti dubu sai aka kira ta wato dubu da yan kai kenan sai aka kira ta wato alfiya an kira ta dubu ne ba ana nufin baiti dubu ne cicicip ba a'a littafin da yake dauke da baiti dubu ko da ya haura da dubu kadan bi qawlihi da inda ibn malik ya ce wa in yakuna mufradaini fa adif hatman wa illa atbi alladhi radif inji ibn malik wa in yakuna mufradain in sun zamanto mufradain kenan su kalmomin fa adif sai kai idafa hatman chilas wa illa in ba haka ba atbi alladhi radif sai ka biyo da shi a matsayin sifa alladhi radif wanda ya biyo baya shine radifa wato ya biyo bayan shi ko yana kusa da shi qul asa an yakuna radifa lakum ba'd alladhi tastajilun wa amma qawluhu amma fadar fadar shi ibnu malik ولا يضاف اسم ولا يضاف اسم لما به التحد ba a danganta suna zuwa ga abin da a yi idafa shi zuwa gare shi ga abin da ittihad ma'anan sun kai haɗe a cikin ma'ana ma'ana yana nufin in abu guda ne ba a idafa shi zuwa ga karan kansa wa awwil muhiman idza warad wa awwil kai tawili muhiman wanda yake ya zo yana irin wannan yana iya sa ka samu wato ahama ya zama to ka sa tsammanin haka suke idza warad idan ya idan ya zo ko a cikin nasi ko kuma mu ce a cikin magana malam yace falladhi yadhharu fihi abinda yake bayyana ba'd al-bahthi bayan bahthi annahu la hajata ila ta'wilihi malam yace babu bukatar sai an yi ta'wilin sa ma akathratihi fil qur'an tare da cewa ya zo a cikin alqur'ani gurare daban-daban wal lughati al-arabiyya da kuma cikin yaren larabci فالظاهر ظاهري أنه أسلوب واتو أسلوبي ني واتو أسلوبي ني من أساليب العربية daga cikin أسلوبي na yaren larabci بدليل كثرة وروده saboda yazo a wurare daban-daban kina a cikin alqur'ani ka qawlihi huna kamar inda Allah ya ce wa makra sayyi ka gani istikbaran fil ardi wa makra sayyi wal makru shi ko al makru makirci huwa sayyi shine mummuna abu dama makirci mummuna abu ne bi dalili qawlihi saboda Allah ya ce inji malan wala yahiqu al makru sayyi illa bi ahlihi kaga kira shi al makru sayyi makirci mummuna dama ko shine ai mummunan domin babu wani makirci wanda yake ba mummuna ba sai dai sakamakon sa in yazo an sanya masa suna makirci nan min babil mushakala ne وجزاء سيئة سيئة مثلها إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم دو وننسى كم كوا في ما لا يتي وكقوله كما فطر الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة سورة الأعراف آية 169 ما تحقيق وأن للتافي سيكاو نمبر 4 إن كديبا ذاك غني يتي كما مثل هنا المؤلف رحمه الله kamar yadda wanda ya wallafa wannan littafi kenan shi malam Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin kamar ya bada kamar da yadda bada misali kama fi taba'at al-kitab kamar yadda anka kawo cikin taba'a daban-daban da anka buga littafi kenan wannan littafin wal misalu al-ma'ni misali wanda an ake nufi huwa qawlu huwa qawlu Allah ta'ala shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala darul akhirati suratu yusuf aya ta 109 wan nahli kuma akwai wala darul akhirati khairun wala ni'ma darul muttaqin a cikin suratu nahli aya ta 30 bil idafa to anan ne anka kawo idafa idil kalamu domin maganar da malam yake yi an idafati shay'i ila nafsihi na a danganta abu ayi idafa shi zuwa ga karan kansa kama fi kulli ma masala bihi ga dukkan abin da malam ya bada misali kenan lokacin da ya fara bayani kan wannan mas'ala qala fi adwa'il bayan ya ce wato a cikin adwa'ul bayan shi malam kenan wa minhu an gane ko daga ciki fil qur'ani a cikin alqur'ani qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala wala darul akhirati kinan suratu yusuf aya ta 109 wan nahl da kuma suratul nahl aya ta 30 sai ya ce wad daru hiya al akhirah gidan dai shine lahira din kinan can sai ya wato ya kawo shi a daidai a cikin suratu yusuf ne anan kuma sai ya zama to malam yayi a hama ba wani matsala bane saboda ayoyin suna kama da juna ko kuma wajen rubutu malam ya zama to ya rubuta lokacin da za a rubuta aka yi kuskure ko kuma a'a malam yayi mantuwa ya rubuta ba daidai ba wannan kuskure kuma yana iya zuwa ga kowa ina fata an finci ne kenan nan da anka ce wala darul akhirati a wasu surare sai Allah ce wa darul akhiratu qul in kanat lakum darul akhiratu shi ad-daru in shine al-akhirah din gidan shi ne a wato abinda ake nufi da na ƙarshe ɗin to kenan babu matsala an yi idafa abu sai an kai kuma idafa shi an ka ce wala darul akhirati kaga waccan qira'a an kashi wa darul akhiratu a cikin suratul araf watsayin sifa ne kuma wala darul akhirati kuma sai an kai idafa idafa sifa zuwa ga mausufikin shi kenan dukkan shi uslubi ne wanda wato akwai shi malam yace wa daru da an ka ce ad-daru hiya al-akhirah ita ce akhirah ka qaw ka qawlihi kama fadar Allah subhanahu wa ta'ala shahru ramadan suratul baqara aya ta 185 wa shahru shi ko shaharu din wata huwa ramadan shine ar ramadan wasu sun ce asali mashi suna ramadan daga ar ramadan ne shine rere mai zafi saboda lokacin ramadan lokacin zafi ne can a wajen su su larabawa a asali duk da yake zamani yana canzawa yana iya cikin lokacin sanyi malam yace to shaharu wata huwa ramadan shine ramadan ala tahqiq azance wanda yake tabbatacce waka qawlihi malam yace da ya kawo ala tahqiq sai mai tahqiq wanda littafi ya kawo number 5 in ka diba wato sankem numero kenan in ka diba kasar littafin za gani a wannan taba'a ta kursiyul qur'ani wa ulumihi yace yushirul muallifu kenan da malam yace ala tahqiqi kamar yayi ishara ne nuni zuwa ga ilal khilafi zuwa ga sabani fi kauni ramadan isman min asma'illah a dauki watan ramadan suna ne daga cikin sunayen Allah kama warada fi hadithin kamar yadda zo a cikin hadisi da'afahu ibnu hajar ibnu hajar ya da'afa wannan hadisi wa ghayruhu da waninsa fa yakunu ma'ana kenan sai zamanto ma'anar shahru ramadan da an ka ce watan ramadan shaharullahi watan Allah an gane ko kenan wadansu tafi cewa ramadan sunan Allah ne au ko ko anna ramadana shi ko wadan suka tafi cewa shi ramadan ismun lir shahri suna ne na wata wa huwa ma rajahahu al muallif shine abinda mai littafi ya rinjaye kenan shi mai tahqiq littafi ya ce shine abinda sheikh Muhammad al-Amin Shankiti ya rinjaye kuna anan wa huwa rajihu kuma shine zance mafi dacewa kaga shakhsiyya ta mai rubutu kamar mai tahqiqi ta fito ya ce ga abinda malam ya ce ga abinda suka ce kuma abinda malam ya tafi ya fi zamantowa ingantacce amma ba cewa ba ya fi zamantowa ingantacce babu dalili shi ma sai an faɗi cewa me yasa wato bincike yana da alaka in an kawo ra'ayi daban-daban ka kawo su sannan ka duba wanne ne yafi kuma ka faɗi meye dalilin da yasa kai ka zaɓi wanda yafi din a wajenka malam yace to shi mai tafi wani littafi wa huwa rajihu shine zance mafi rinjayi wa asma'ullahi ta'ala tawqifiyya domin sunayen Allah abubuwa ne waɗanda ba a saka su haka sai nasu ya tabbatar da su alqur'ani mai girma ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadda ta inganta la tutlaqu illa bi dalilin sahihin sunayen Allah da sifofinsa ba a idlaqin su kenan tunda ya kawo asma'ullahi mun kara da sifofin Allah don saboda hukuncin su guda illa bi dalilin sahihi sai an samu dalili ingantacce kuma wanda ya bayyana haka yace ka diba cikin at-tafsirul kabir ka diba cikin sharh an-nawawi da yamma muslim ka diba cikin fathul bari kaga shi ma ya ƙara nashi wato ra'ayi kina waka qawlihi mun dawo cikin littafi kamar inda kuma Allah yace min hablil warid inda Allah yace wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid an gane ko mu muka fi kusanci da dan adam daga hablu alwarid yanci alhablu ana nufin igiya alwarid na ana nufin wato jijiyar wuya wadda idan an wannan jijiya wadda take rike da dan adam wuyan dan adam guda biyu da an yanka ta mutum zai mutu malin ya ce walhablu ita igiyar a cikin wannan aya huwal waridu din ita ce jijiyar da ake nufi kenan babu wani bambanci ina fata an fahimta kenan sai ya zama tonan alhablu kin da an kai shine alhablu kuma shine alwarid malin ya ce wa nadhiruhu min kalamil arab tamkar irin wannan a cikin fadan larabawa qawlu antara magana antara fi mu'allaqati a cikin mu'allaqata shi wato al mu'allaqat kenan antara ɗaya daga cikin shu'ara'ul jahiliya wanda malaman zauri suna kiranta shu'ara shu'ara'ul jahiliya kuma akwai shidda akwai kuma wanda an kada sha'iri shidda akwai wanda an kada wato as-sab'u mu'allaqatu sab'a akwai wanda an kada sha biyu wato tahqiqi na Mustafa Saka zaka iske kusan sha'iri goma sha biyu ne aka hada a wuri guda dan haka mu'allaqat kin nan suna da yawa kada ka sa tsabanin guda ce wasu sun kace an sa su mu'allaqa li annaha mu'allaqa fil adhan sun ratayu ma'ana suna cikin kwakwalen larabawa an haddace su saboda shi'ir ne mai hikma wasu sun kace mu'allaqat an kira su mu'allaqat saboda an yi ta'alikin su an rubuta su akan Ka'aba akwai maganganu da dama to shi an tarakin nan mai waƙe wa musamman wanda ya shahara kuma shi da jarumta yace wa mi shakki sabighatin an gane ko hataktu furujaha bisayfi an hamil haqiqati mu'limi wa mishakki sabiqatin to na al mishakka in ka diba mai tahqiq da littafi ya kawo in ka diba nan batu ya kawo bayani akan wato wannan abin nan ya an ce mishakki sun ka ce abin da ake nufi da shi haythu yujma'u jaybu habi sayr ad-dir'u ad-dir'u shine sulki duk da yake lokacin an ce ad-dir'u ana nufin riga wanda ake sakan yawa sawa amma dai nan ad-dir'u ana nufin sulken yaki yace to haythu yujma'u jaybuha inda ake hada jaybuha wuyanta nan jaybu ana nufin wuya ana gane ko ba jebu ba ana nufin aljihu to nan inda ake hada wato wuyan rigar yaƙi sulken yaƙi kenan haisu yujma'u jaybuha bi sayrin ya an ce sayr ana nufin wato wata igiya ce wadda ake sawa a dauri to shi ne abinda an tsara ya ce wa mishakki sabighatin mishakki sabighatin kenan wurin da ake daure sabighatin nan dir'in sabigha domin nan shi sabiga cikakken abu ne alam taro anna allaha sakhara lakum ma fis samawati ma fil ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina kina sai zaman to dir'in ne domin ad-dir'u ko da ba kawo ta umma ba ce dir'atin ba wato mu'annas ne a larabci sai a ce dir'in sabiga shi yasa Allah ce an'amal sabighatin wa qaddir fis sard malamai suka ce an'amal kinan duru'in an'amal duru'an sabighatin sai an ka shafe duru'a kenan nan wannan wurin shi tsantara ya ce wa mishakki sabighatin an gane ko ana nufin wato wurin da ake ɗauri wato abin nan sulken yaƙi hataktu furujaha ya ce ya sa kinan abin hudawa asalin hataka ya keta kinan ko ya yanka shi ko ya fasa shi furujaha nan ba asalin furush ana nufin kamar kafafe daga nan aka samu sunan wato al'aura saboda kafa ce a cikin jikin ɗan adam amma furuj yana nufin duk inda akwai wata kafa daga nan aka samu furja wa ma laha min furuj Allah ce sama bata da wani wato huda kenan ko mu ce wata kafawa da ta hudi a cikin ta haythu yujma'u jaybuha bi sayrin wa kanat al-arab taj'alu sayran fi jaybi ad-dir'i yujma'u jaybuha kenan laraba sun kasance suna sanya wato wani asayir na an ce asayir ba tafiya ba ana nufin wata igiya ce wanda ake sanyawa sai a daure can saman wato wurin wuya na abin nan to idan dan adam sun kace yayi ya gudu sai ya bude ya bude idan ma na yaki ya kai yaki ko ya ga za a ci su da yaki ko dabara yaki sai ya bude wannan wurin saboda ya samu ya gudu ya samu ya tsira an gane ko yana gudu yana jefar da wannan abin to kenan waɗansu sai sun kace nan abin da ake nufi nan da an kace mishakkin wasu kace wurin da ake ɗauri shi sulken yaki wasu suka ce a'a mishakkin din shi kanshi sulken ana kiran shi mishakkin an gane ko addir'ul lati shukka ba'daha ila ba'd wato sulken yaki ne wanda an daure sashin su zuwa sashi tan tan tan tan tan ya dauru wadansu kuma sun ce al-mishakku abin da ake nufi da mishakkin shine al-masamir wato jami'i ne na mismar shine wato abin da ake cewa kusa kenan kusoshi ba irin waga kusa ba irin tabu ta zamani irin kusa wanda ake daure sulke wato wasu karafa ne wanda ake sanyawa wanda ake sanyawa a cikin fi hilaqid dira hilaq ya ce hilaq makoshin addiru ya ce hilaq na ana nufin waɗansu abubuwa ne da ake yi na sulkin yaki kamar wasu round round waɗanda za a yi su kamar waɗansu abubuwa ne kankana waɗanda su ake sanya mishi to sai a samu kusoshin da za a daure waɗannan abubuwan ina fata an fahimce ni so yanzu idan mun ka ɗauka abinda ake nufi almishakku addir'u idan mun ka ɗauki cewa almishakku shine addir'u ana nufin shi sulken yakin ba ana nufin ba a'a kusar da ake ɗaure sulken yaki ba a fassara shi da wannan ba kuma ba a fassara shi ba da cewa a'a wuyan da sulken yaki yake an ka fassara shi da cewa shi sulken yakin shi an mishakkin an gane ko to a nan ne zai zama towa ya kunu min idafatu sifati ila al-mawsuf kamar da shi malami ya kawo mai tahqiqin littafi sai zama to an yi idafa sifa ne zuwa ga mawsufin ta ina fata an fahimci to kenan sai zama to mai shakkin da sabiqatin duka guda ne sai an kai idafa mai shakkin zuwa sabiqa amma in mun ka dauki ra'ayin mai shakkin ana nufin wato wuyan shi sulken yaki ko kuma mai shakkin ana nufin kusar da ake daure shi sulken yakin to nan ba idafatu sifa ila musufin bane domin sulken yaki daban kusar daban ko wato wuyansa daban sai zaman to juz'i na nashi to kinan mun dauki fassara domin fassara uku yake da ita shi yasa muka kawo su wa ta'wiluhu inda al-basriyin amma wajen malaman basara sai sun kace mi shakki hadidatin shi a wajen su mi shakkin kusa ce an gane ko hadidatin wadda take ta karfi ko kuma mi shakkin wato ana nufin wato wuyan sulken yaƙi hadidatin wanda da ƙarfi aka yi shi ina fata an fahimci sai zama to kamar wurin daurewa ne abin daurewa ne wanda da wato da ƙarfi aka yi shi sabiqatin wanda yake na wato sulken yaƙi kenan abu ne na ƙarfi wanda an kai dan daure sulken yaƙi to shikenan shine abin da wato an ka kawo to almuhimmu dai wannan ya malam ya kawo shi istishhadi ne don nuna cewa ana iya idafatu sifa ila al-mawsuf wato a cikin wannan abin nan to inda sha'ire ce wa min shakkin sabiqatin hataktu furujaha ma'ana sulken yaki ne wanda ya katse ko kuma kusoshin da an kaddaro sulken yaki ya kace su ya fasa su bis saifi da takobi yace an hamil haqiqati daga mutumin da yana kare wato haqiqa ma'ana yana kare abin da ya yarda da shi shine hamil haqiqa an gane ko al-mu'limi an gane ko al-mu'limi wanda yake wato wanda ya sanya makan shi alama ina fata an fahimce ni shine al-mu'limi wato ya bayyana kanshi zaga mutum wanda yake zakkuwa yayi tsaye a wajen yaki ya nuna cewa shine zarumi ko kaza to shine an tara yana nuna cewa zarumi ne suke fafatawa da shi yasa takobi ya fasa wato sulkin yakin shi ko sannan ya halakar da shi malin yace fa aslul mishakki asalin kalma ta al-mishakki bil kasri as-sayru shine wato asairu alladhi tushaddu bihi ad-dir'u shine wato kama ake igiya ko zare wanda ake dauri ad-dir'u wato sulken yaki walakin antara sai dai shi antara huna anan arada bihi nafsa ad-dir'i mala yace to shi abin da ya doka fassara yana nufin wato da wannan mishakkin shine wato sulken yaki yake nufi wa adafahu ilaiha kuma sai ya danganta shi zuwa gami zuwa ga sirkin yaki don ya ce mi shakki sabiqatin duk da yake sabiqa ba sunan sirkin yaki bane kenan mi shakki dir'in sabiqatin ne an shafe dir'un malam yace kama huwa wadihun kama yadda abu yake bayyane domin an ce mi shakkin sabiqatin kamar da mun ka faɗa a ni'mal sabiqatin a cikin suratu saba ai a ni'mal duru'an sabiqatin malam yace kama huwa wadihun kama yadda yake bayyane min kalamihi daga maganarsa shi antara li'anna al-hukma domin malam yace abinda hukunci bi hatkil furuji a fasa alfuruji wato kafafe kenan waqi'un ala dir'i yana abkuwa ne akan shi sulke la ala sairi ba akan wannan igiyar ba koko wannan kusa alladhi tushaddu bihi wadda ake daura wato shi sulken da ita kama jazama bihi ba'd almuhaqqiqina kama yadda da yawa daga cikin almuhaqqiqin masu tabbatar da magana ta ilimi sun ka yanke sun ka tabbatar da wannan shine jazima bihi suka yanke wato suka yanke magana suka tabbatar da shi kenan suka tafi akan cewa abinda an tara shi ke nufi ba kusar ba ba kuma wuyan silken ba silken yake nufi wa huwa zahirun malam yace magana wannan bayyanan naci kenan ra'ayin su yafi tafiya a fili yafi bayyana khilafan li zahiri kalami sahibi tajil arus sabanin maganar mai littafin sahibi tajil arus an gane ko wani kamus ne daga cikin qawamis na lughal arabiyya fa innahu awrada baita antara malam yace shi ya kawo baiti na antara shahidan ana yana matsayin mai kafa hujja an gane ko akan li'annal mishakka domin shi al mishakka as-sayru alladhi tushaddu bihi ad-dar ana iya cewa kusa ce ko kuma igiya ce wadda ake daure sulken yaki da shi malam yace balil mishakku wato lalle shi al mishakku a'aha al mishakku an kace bal a'a al mishakku fi baiti antara al mishakku anan cikin baiti na antara hada anan ala tahqiqi akan zance tabbatacce huwa sabiga shine wato as-sabiga wato ana nufin sulken yaki kenan ad-dir'u sabiga wa udifa ilaiha an danganta shi zuwa ga sulken yaki alama zakarna akan abin da mun ka faɗa kuma sai zamanto wannan shine abin da ake nufi ana iya idafa abu zuwa ga asalin sa malam yace wa qawlu umrul qais kuma daga cikin abin da ke nuna cewa ana iya danganta abu ai idafa abu zuwa ga zatin sa magana umrul qais ka bikril muqanatil bayad bi sufratin ghadaha namirul ma'i ghayra muhallali an gane ko ya ce to ka bikirin muƙanatil bayadi ka bikir kamar kwai ne kenan na almuƙanatil bayad wato jimina kenan imrul qais yana siffanta wato wato kama a ce fatar masoyiyarsa da ke cewa ka bikirin muƙanatil bayad bi sufratin kamar kwan wato kenan jimina ne wanda yake an cudan yashi bi sufratin da ɗorowa gazaha namirul ma'i wanda tataccen ruwa gazaha wanda ya ana iya cewa ya shayar da shi gaira muhallali wanda bai gurbata ba ma'ana ruwan kwai ne za a yi sifanta shi fari ne wanda yana tare da ɗorowa kuma haka ne abin yake ma'ana yana da kala dai mai kyau falbikiru ya anka ce albikru anan huwa almuqanatu shine almuqanatu almuqanatu da albikru duka abu ɗaya ne ala tahqiqi akan zance mafi inganci in ji malam to malam yake cewa sannan kuma da an ka ce muqanatul bayad bi sufratin ishrabul bayad bi sufra kina a cudan yadda abin da yake fari da abin da yake ɗorowa ko mu ce masara wasu na ce masara wal bikru da anka ce al bikru hiya al muqanatu fa udifa ilaiha sai anka danganta shi zuwa gare ta kenan wato al bikru din ita jimila din ita ce al muqanat duka abu guda ne babu wani bambanci da anka ce kuma namirul ma'i ruwa wanda yake tatacce shi yasa tafsirin da malam Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin da yayi a masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallam dama yana tafsiri ne a masallaci da ka wanda kuma mafi yawancin kasakasai ba a same su ba amma sai aka samu aka har hada waɗanda aka samu waɗanda kuma babu maimaici gare su sai aka sanya ma wannan kasakasai din da an ka ifraghi an ka samu suna al'adbun namir min majalisi shankiti wanda ustadu doktor Khalid Sabt yayi aikin sa to almuhimmu ne da an ka ce al'adbun namir kenan al'adbu ba al'adabu bane nan al'adbu ana nufin tatacci annamir wato abin da yake tatacci da yace namirul ma'i in ji mai tahqiqi wannan littafi a namba ta uku yace al'adbu ruwa ne tatacce alhaniyu mai dadin sha almariyu mai dadin wato sha dai fakuluhu hani an mari ne yayi amfani da shi wa ghairu muhallal alladhi lam yanzil bihi ahadun shine wanda kowa bai sauka gare shi ba shine malamin zauri suke cewa wanda bai gurbata ba domin ruwan da mutane suka zo suka yi amfani da shi zai gurbata waƙila innahu ghairul yasiri bal katir wasu kace a abinda ake nufi ghairu muhallali ruwa ne mai yawa ina fata an fahimce ni malam yace to amma ala ma zahaba ilayhi ibnu malik mun dawo cikin littafi abinda shi ibnu malik ya tafi akan sa fal jawabu a wajen amsa ta'wilul mudafi sai ayi ta'wilin mudaf inda shi ibnu malik yace wa awwil muhiman idha warad an gane ko yace ta'wilul mudaf bi anna al murada bihi musamma al mudaf sai a ce to da an kai idafa abinda ake nufi da shi musammal idaf abinda an ka sanya ma suna da shi kenan da an ka ce almakru sayyi'u kenan almakru almusamma bisayyi'i an gane ko shine abinda ake nufi da an ka ce ad-darul akhiratu sai zamanto ad-daru almusamma bil akhirah shahru ramadan sai zamanto ash-shahru almusamma bi ramadan haka wadansu sun ka tafi amma kawai sai ka ce a'a shi shahru din shine ar-ramadan kin babu wata matsala ina fata an fahimci to amma ala ayyati hal wato mughayara akwai ta tsakankanin su domin shi abin shine a karan kansa amma kuma me yasa aka kawo masa wato an kai idafa sifar shi zuwa gare shi saboda a nuna maka cewa wannan abin yana dauke da ma'ana guda biyu kinan ma'ana biyu yake dauka yanzu misali nan in muka dauki almakru makirci to as-sayyi'u dan a nuna maka makirci abu ne wanda bai da kyau wannan ayar da an ka ci darul akhirati a nuna maka gida ce amma ba kowace irin gida ba gida ce ta ƙarshe wato shine wato ranar tashi alkiyama ina fata an fince ni shahar da an ka ce shahar a nuna maka wannan shahar yana ɗauke da wata kuma ma'ana ta ramadan domin asalin asharu abin da ya bayyana ne ya bayyana a fili domin ana cewa shahar saif ya fitar da wato takobi kenan ya fito da shi a fili to dama shahar wata ne abin da wanda in ya in ya bayyana yana shahara mutane su ji labari ko kuma mutane suna kallon sa har ya shahara cewa an gane shi ramadan kuma daga ar-ramadan ne kamar yadda suka ce wato abu ne wanda yake mai tsananin zafi a lokacin zafi ne galibi watan ramadan yake zo ma larabawa sai an kira shi shahar ramadan kafin ma zuwa wato alqur'ani sun san wannan wata akwai zafi a cikin sa wannan shi ne abin da shi malam ya kawo karkashin wato wannan matsala wallahu ta'ala a'lam to matsalar da za mu tashi akan take nan wannan sura ta suratu fatir ta ƙare yanzu kuma za mu tashi ne a cikin wato suratu wato yasin a cikin waɗannan littattafai wato guda biyu da muke tafiya a kansu tare da su idan muka zo suratu yasin suratu yasin wato number one idan ka diba cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdulkadir arrazi sai ka number one in ka diba mai tahqiqin wanda littafi sheikh mustafa al-adawi sai kawo namba ta farko ka diba karkashin littafi sai ya ce qala ibn ashur ibn ashur ya ce summiyat hadhihi sura an sanya ma wannan suna sura suna yasin bi musammal harfaini da suna da wato da sunan da anka sanya mata da sunayen haruffa biyu domin an ce ya'un ai sunan harafi na sinun sunan harafi na shi yasa ce bi musamman harfaini da sunayen haruffa guda biyu alwaƙe aini waɗanda sun zo fi awwaliha a cikin farkon wannan sura fi rasmil mushaf a cikin rubutun alqur'ani li'annaha faradat bihima domin daga cikin dalilai kenan saboda wannan sura ta keɓanta waɗannan haruffa fa kana mumayyizaini laha sun kasance su waɗannan haruffan da aka sanya mata sura da su sun bambanta ta shine mumayyizaini ko mumayyizaini laha an baqiyati suwar an gane ko za su bambanta ta daga sauran surori an gane ko fasara sai ya kasance mantuquhuma abinda za a furuci da shi a abbaci sunayen waɗannan haruffa mantuqa kenan daga abinda an kai nutuki da shi ne alaman alaiha sai zama to alami ne suna wanda zai bayyana ta shine alam wato alama ce ta sanin wannan sura wa kadhalika warada ismuha kuma haka ne sunanta yazo an annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rawa Abu Dawud Abu Dawud ya rawaito amma Aqil bin Yasar daga Ma'aqil dan Yasar sahabi qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace iqra'u yasin ala mautakum ku karanta yasin ga matattunku wannan hadisi da yawa daga cikin malamai suna wato da'afa shi cewa ba a cewa a karanta yasin ga matattu shi yasa waɗansu suke karanta yasin ga matattu irin waɗannan abubuwa na cewa a karanta wata sura ko a karanta adadin wata sura so 40 ko so 30 abu ne wanda yake na bukatar sai an samu nassi amma shi karatun alkur'ani misali idan ɗani ya karanta alkur'ani mahaifin shi zai samu lada ko da ya yi niyyar mahaifin shi ya samu lada ko bai yi niyya ba tunda ɗa wato wani yanki ne na ubansa waladul arrajul min kasbihi ina fata an fahimce ni to sannan kuma cewa yasin ita ce zuciyar alkur'ani kamar da wani suke cewa akwai nasoshi ko mu ci hadisi amma wannan hadisin bai inganta ba cewa yasin ita ce zuciyar alkur'ani amma da yace ku karanta yasin ga matattu ku ba wani dalili wanda ya kayyade yasin idan da misali za a ce a karanta wata sura a yi tawassuli da wannan ibada da an kai na neman gafara ga wadansu ko yasin ce ko ba yasin ba ba abin da zai hana a yi tawassuli da alkur'ani amma ka a ce dole sai sura kaza abin da shari'a ta bar shi mutlaq a bar shi mutlaq abin da shari'a ta yi ta kaidin shi a yi ta kaidin shi ko mutum ya mutu a ce sai an sauke alkur'ani a yi masa addu'a ina da an ce dole sai an sauke alkur'ani ba wani dalilin da ya ce dole sai an sauke alkur'ani sannan ya za a karanta alkur'ani za a karanta shi alkur'ani ne ko ko za a yi fafafafafa a yi a ƙari duka abubuwan waɗannan sura ne ko ko za a karanta kulhu wallahu su uku ne a ce an karanta alkur'ani saboda an ce kulhu wallahu tana daidai da alkur'ani don saboda a yi gaugawa a samu a karanta wato alkur'ani a ce an samu wani abin duniya duka irin waɗannan abubuwa ya kamata mu yi hattara da su malam yace to bi hadal ism da wannan suna an wal bukhari imam al bukhari ya mata unwani wa tirmidhi da imam tirmidhi fi kitabai tafsir kenan a cikin littafi na tafsiri na ana nufin ba wasu littafai tafsiri ba ana nufin imam al bukhari yana da littafin tafsiri ba da imam tirmidhi ba haka ake nufi ba a'a imam al bukhari da imam tirmidhi zaka sun sa kitabu tafsiri a cikin littafin su sai su dauko wani babban babi sai su mai kitabu kaza sannan a zo zuwa ga babi babi dan kaka ce to ai an ce kitabun tafsir ai ni ban san imamu bukhari yana da kitabun tafsir ba kuma ban san imamu tirmidhi yana da kitabun tafsir ba a cikin littattafan su ake nufin sun kebe wani sun sabai kitabun tafsiri malam yace to intaha kenan da an ka sa alif wallam intaha magana ta kare ina fata an fahimce ni to shine abin da ya kawo kenan ya ce maka ibnu ashur yace sai mai tahqiqin littafin yace qultu sai nace wal hadithul madhkur wanga hadisi da ibnu ashur ya ambata iqra'u yasin alamu takum fi kalam ibnu ashur wanda yazo a cikin magana ta ibnu ashur rahimahullah Allah ya masa rahama da'ifun hadisi ne mai rauni ala rajih akan zance mafi inganci kaga nuna maka cewa akwai malaman da sun ka inganta shi amma dai zance ne mafi inganci wato cewa da'ifi ne kaga ashe ijtihadi yana shiga cikin ilimin hadisi wani lokacin wasu malamai suka hadisi ya zamanto sahihi wani zamanto ce ya ce da'ifi to kaga nan za a hankalta ma dalilan su da kuma hujjojin da kowanne ya kawo wallahu ta'ala a'lam ba haka ne kawai ake zaura a ce hadisi sahihi na don ya dace da ra'ayinka ko ya dace da irin yadda ranka kake so da zaukinka ko ko a ce hadisi da'ifi ne don baka so za a bi ka'idodi ne na ilimi da su ne za a yi aiki kuma in mutum ya sahaha an gane ko daga baya sai ce hadisi nan da'ifi ne ba matsala in ilimi abu ne mai ci gaba ko malamai za su ba da fatawa wata matsala daga baya su dawo su gane sun yi kuskure ko mutum ya fassara aya daga baya ya gane cewa akwai kuskure dawo ya gyara to haka ne wanda ya za'afa hadisi ko ya sahaha shi kamar yadda malamin fiqh zai iya tafiya kan wani ra'ayi daga baya ya dawo ya saba mishi saboda wadansu dalilai to abinda ake hankalta ma wannan ba wai mutum ya ya yi tufka da walwala bane can da ga bakin iya inda ilimin sa kai daga baya kuma ya zo wato ya saba mishi kuma dan malaman fiqh sun yi sabani malaman hadisi kuma sun yi sabani wannan ai a ilmance ne ake tattaunawa asbab ka karanta asbab asbab ikhtilaf al-mufassirin asbab ikhtilaf al-muhaddithin asbab ikhtilaf al-fuqaha duka malamai sun yi bincike akan su kuma an yi littafai daban-daban ba haka ne kawai ake zuwa a faɗi magana ba a je a wuce da haka zaka ga kuma ko malaman hadisin zaka samu sun yi sabani wani sahaha wani da'afa to akan dalilan su misali yanzu in kuka diba a wannan zamanin da muke ciki zaku ga Sheikh Nasiruddin Albani wani bi zai inganta hadisi daga baya ma wani lokacin shi da kanshi zai dawo ya da'afa shi ko ya da'afa daga baya ya sahaha to shi san ana son ka san hukunci na ƙarshe tsakankanin waɗannan da ya yi sannan kuma misali zaka iske manyan malaman hadisi wani lokacin wani zaka ga ya su hawa ne ya za'afa sabani wannan abubuwa ne ana iya samun shi amma dalilai ne za a kalla wanne ne dalilan suka fi karfi sheikh professor na hadisi al-hamad al-ansari za ga wani lokaci ya saha hadisi wani lokacin kuma sheikh nasir albani ya za'afa wannan hadisi din ko ko lokacin albani ya za'afa shi ko ya sahaha to amma dalilan za a duba ta ina ne wato za a kalla akwai manyan manyan malamai da suke yin bincike dan haka wannan ba tufka da walwala bane wanda yake son ya kawo wata wato matsala ce sai kaga ya ce ai wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza irin waɗannan abubuwa yana nuna cewa in ma baka kalli dalilan su ba ko baka yi bincike ba kana son ka kawo wata shubha ne irin waɗannan kuma abubuwa ne waɗanda ba sa koyuwa sai ga mutanen da ba su san irin masu irin wannan shubha ba wallahu ta'ala a'lam to yanzu mas'alar da zamu tashi akan ta zamu dawo ne cikin littafin daf'u ihamil ittirab domin shine ya kawo a mas'alar da take da alaka da aya ta 11 domin ita ce kenan take jerin ayoyi wanda su suka kawo a mas'ala ta 151 a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab malam yace qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna ma tunziru man ittaba'a adh-dhikra kai annabi sallallahu alaihi wasallam kana gargadi ne ga wanda ya bi adh-dhikra kina alqur'ani ko wa'azi wa khashiyar rahman kuma yaji tsoron Allah suratu yasin aya ta 11 malam yace zahiruha zahirin wannan aya khususul inzari za a keɓance gargadi bil muntafi'ina bihi ga waɗanda za su amfana da shi ونظيرها تمكر إن ونا آية قوله تعالى فضل الله سبحانه وتعالى إنما أنت منذر من يخشاها كي كان أغرقيني قوندي كي جنس أورنتا إتك إياما كندن سورة النازعات آية 45 وقد جاءت آيات أخرى آيوي دبن دبن سنزو تدل وأن سكينونا على أموم الإنذار أكن شوا غرقيا هدي قوة دقوة كقوله كما فطر الله وتنذر قوم وتنذر به قوم اللدّة kenan nan da Allah ce wa tunzira bihi qauman ludda fa inna ma yasnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina kai wato bushara ga mu'minai wa tunzira bihi qauman ludda kai gargadi ga mutane wanda suke luddan masu yawan jayayya wato aljam'i na aladdu sai a ce luddan wa huwa aladdul khisam suratu maryam aya ta 97 shine wa tunzira bihi qauman ludda waccan kuma aladdul khisam tana cikin suratul baqara wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala li yakuna lil alamin nadhira kina a farkon suratul furqan aya ta 1 inda Allah ce tabarakallazi nazzala al furqana ala abdihi li yakuna lil alamin lil alamin ga talikai gaba ɗaya nadhiran mai gargadi to kuma da anka ce qauman luddan nan masu yayayya kenan kaga nan ba sai mumin ne ba nan kuma da anka ce lil alamin ya shafi dukkan talikai wa qawlihi da kuma fadar Allah subhanahu wataala fa anzartukum naran talazza ina muku gargadi da wuta wadda take talazza mai hasuwa wadda take tana da tsananin zafi suratul laili aya ta 14 to kenan ko kaga wanda ake ma gargadi da wuta ai kafirai su ake tsoratarwa da wuta kasu je su fada a cikin ta mumin ne kuma ai musu gargadi da wuta su ma su tsaya akan imani kasu yi ridda su je su afka cikin wutar jahannama wal iyadu billah kenan sai ya nuna gargadi ya shafi mumini ya shafi min ya shafi wanda ba mumini ba to me yasa na an kace malitta ba azzikra malam yace wa qad qaddamna mun gabatar wajhal jam'i ta yadda za a hadawa bi annal inzara an gane ko cewa shi gargadi idan mun kadi ba wakar kaddamna wajhal jam'i a wannan taba'a da take a hannuna wato a matsa taba'a ta kursil qur'an al-karim wa ulumihi ta jami'at malik saud ya kawo number 1 yace unzur al-mas'alataini kinan kadi bi wadannan mas'aloli guda biyu an gane ko da malam yace wa kad qaddamna a mas'ala ta 21 da mas'ala ta 67 min hadal kitab a cikin wannan littafi kinan kana aiko mas'ala ta 21 da mas'ala ta 67 to shi da malam yace wa qad qaddamna wajhal jam'i mun gabata sai yadda za a hadawa bi annal inzara shi gargadi fil haqiqati a haqiqa amun ya shafi kowa da kowa ya hadi ko ya gami wa inna ma khussa abin da yasa anka kebance fi ba'd al ayati a cikin wadansu ayoyi bil mu'minina ga mu'minai li bayani don ayi bayanin annahum suhumul muntafi'una bihi su kadai ne ke amfanuwa da gargadin duna ghairihim ba wani su ba kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa zakkir annabi sallallahu alaihi wasallam kai wa'azi kai tunatarwa fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin domin shi wa'azi yana amfanin mu'minai ne cikin wa'azi kuma akwai tsoratarwa akwai kuma bushara suratu dhariyat aya ta 55 wa bayyana sannan kuma Allah ya bayyana annal inzara shi gargadi wa adamuhu wa adamuhu da rashin yin gargadin sawa'un duddai matacce ya kare ga wuya ko duddai makafi sun yi dare bin nisbati ila imanil ashqiya'i game da abin da ya shafi imanin marasa arziki dan an yi wa'azi don ba za a yi ba duddai bi qawlihi da Allah ya ce sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun suratul baqara aya ta shidda wato inda Allah ce innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun su wadanda na kafirta ko suka kafirta duk ɗaya ne akan su kai musu gargadi ko ba za kai musu gargadi ba ba za su yi imani ba malamai suka ce nan wato sai zaman to amun ne makhsus bil mushahada na ana nufin amri ya shafi dukkan kafirai amma ana taksisin shi da mushahada saboda da yawan mutane sun musulunta ko a zamanin mu akwai masu musulunta kuma da nasoshin da sun nuna waɗansu mutane da dama dama ai ko sahabbai da dama suna akan ba musulunci ba da bayan suka musulunta wanda sun ce a'a amun ne baqin ala umumihi ba a taksisin sa innal ladina kafaru waɗanda suka kafirta ma'ana waɗanda Allah ya san ba za su yi imani ba ya san su sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun su ne kafiran da Allah ya san sai sun mutu akan kafirci kina akan su ne yake magana akwai maganganu na malamai karkashin wannan aya wallahu ta'ala alam sai da manto amun ne ko urida bihi al-khusus ko amun ne makhsusun bil mushahada wa bi adillati al-ukhra ko kuma amun ne baqin ala umumihi sai ka kuma cikin ilimin usulul fiqh da usulul tafsir zaka ga irin waɗannan maganganu da bayanai ka gane inda an ka dusa wallahu ta'ala a'lam matsalar da za mu tashi akan ta sai mu dawo cikin littafin wato as'ilatul qur'an al-majid domin shi malan aya guda ce kawo a cikin littafin da fu'i hamil ittirab yanzu kuma za mu koma cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid sauran bayani duka a cikin sa na yasin yanzu shine zai zo mas'ala ta 910 malan yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce inna ilaikum mursalun mu lalle tabbas manzuni ne zuwa gare ka وقال سبحانه ثانيا نبي سيتي إنا إليكم لمرسلون للي متبت منزلين زوا غريكو وأن متعلين أكتورا مسو واتو ميمسو وأزي الله يتي وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون suna cewa zamanin annabi isa ne an ka tura ya tura wadansu mutane masu wa'azi amma dai babu wani dalili da yake nuna wannan almuhimmu dai manzanni ne an ka tura tana yawa manzanni ne waɗanda ba irin waɗancan ba da ake cewa wai annabi isa ne ya tura wato waɗansu mutane guda biyu to a na farko sai sun ka ce mu inna ilaikum mursaluna amma a na biyu sai sun ka ce qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum la mursaluna kaga mai har da qur'ani sai ka gane na biyu akwai lamun na farko babu lamun a wajen kuma balaga da larabci to me yasa na farko ba a kawo lamun ba na biyu an ka kawo la mursalun malam yace qulna za mu ci li anna awwala domin na farko ibtida'an fara magana لأن أو لأن الأول ابتداء لأن الأول ابتداء أخبار kenan na farko an fara bada labari ne falam yahtaj ila ta'kid bai bukata sai an karfafa bil lami da lamun to min na farko kawai sun ba su labarin su manzanni sun kace inna ilaikum mursalun bi khilafi thani amma na biyu fa innahu jawabun wato amsa ce ba'adal inkari bayan su waɗanda an ka tura zuwa gare su sun yi musu wa takzibi kuma sun ka karyata fahtaja ila ta'kid sai ya buƙaci sai an yi ta'kidin sa kenan na farko sun ce inna ilaikum mursalun amma da waɗancan sun ka karyata sai sun ka ce rabbuna ya'lamu inna ilaikum la mursalun kenan magana ce in ka ce wani an yi kaza sai ce a bai yarda ba sai yanzu kana ina buƙatar sai ka karfafa mishi wannan in ka kuma cikin ilimin balaga za ka ga akwai khaliyar zihni akwai almutaraddid akwai almunkir kariba nan kasa kasa cikin wato balagatul wadiha kariba babi na ta'kidi za ka ganin yadda ake kawo shi ta'kidul khabar da asbabuhu da anwa'uhu ko kariba cikin wato littattafan balaga na al-doktor abdulaziz al-atiq na kasar suriya littafi na ɗaya da na biyu da na uku da na wato kinan albayan da kuma abin albayan da kuma wato albadiya littattafan wato balaga guda uku da ya yi wanda za ka iya duba kuma da sauran littattafan balaga da malamai suka yi za ka tsaya baga littafi ɗaya ka ce ka fahimci mas'ala amma dai waɗanda na baka su ne samun farkon fahimta yadda za ka fahimci menene ake son a ce to yan uwa musulmi wannan ita ce wato mas'alar da malam ya kawo sai mas'ala ta karshe da zamu bijiro da ita a mas'ala ta 911 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa adafa wato al-fatra ila nafsihi bi qawlihi ya an ka danganta al-fatra shine wato halitta nan ba al-fitratu na ba na al-fatra halitta ila nafsihi zuwa ga kanshi bi qawlihi da yace wato wa maliya la abudu alladhi fatarani a suratu yasin ayata 25 ni ne cika ayar saboda malam bai kawo ciku ba wa adafa alba'sa ilaihim amma lokacin da za a tayarwa shi mutumin mai wa'azi wanda yayi imani rajulun wanda yayi imani wani mutum da yayi imani da su waɗannan manzannin da suka so an gane ko amma lokacin da zai zan magana kan tayarwa sai ce bi qaulihi sai ya ce da fadar Allah kenan subhanahu wataala labarin da Allah ya bayar wa ilaihi turja'un ga Allah za a mayar da ku aya ta 83 abin nan fa subhanallazi bi yadihi mulku kulli shay'in wa ilayhi turja'un mala yace ma'a ilmihi tare da sanin shi annallaha ta'ala to nan wa mali la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un lalle yazo aya ta 83 a cikin suratu yasin amma kuma wa mali la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un aya ce ta 22 wato a cikin suratu yasin kenan babu matsala sai an kawo wacce ta 83 domin ana magana ne kan abin da shi mutumin ya faɗa malam ya ce ma'a ilmihi tare da cewa shi mutumin ya sani an Allah ta'ala fatarahu Allah shi ya halicce shi shi wannan mai magana kin wa fatarahum kuma Allah shi ya halicce su mutanensa na garinsa wa saufa yab'athuhu kuma Allah zai tayar da shi wa yab'athuhum kuma Allah zai tayar da su fa halla qala to me yasa bai ce ba wa mali la abudul ladhi fatarana lisani ba mi zai yasa ba za mu ba za mu bauta mu wanda ya halicce mu ba wa ilaihi narji'u gare shi za mu komo ko ko an fatarakum ko kuma ce musu me yasa ba za ku bauta ma wanda ya halicce ku ba wa ilaihi turja'una kuma ga Allah ne za a mayar da ku ina fata an fice ni to me yasa kawai sai kawo fatarani wajen halitta sai ya kawo kansa amma wajen komawa kiyama ko ta bayani kan kiyama sai ce wa ilaihi turja'una ina fata an fice ni wa ilaihi wato turja'un ga Allah ne za a mayar da ku imam yaqub ya karanta wa ilaihi tarji'una ga Allah ne za ku koma to in an mayar da ku ga Allah za ku koma ga Allah kenan qira'atar jamhur turja'una to malam ya ce ƙulna za mu ce li annal khalqa domin shi halitta wal ijad da samar da abu daga auja da yujidu ijadan ne mislu aujaba yujibu ijaban wal ijada da samar da abu ni'matun min Allah ta'ala ni'ima ce ta Allah tujibu shukra wadda tana wajabta mi tana wajabta godiya ga Allah wal ba'su ba'da al mamati an gane ko shi ko tayar da mutun bayan mutuwa wa'idun abu ne wanda ke da alaka da wato wa'id kacewa wa tahdidun da narku yujibu zajra yana wajabta a tsoratar da mutum a tsawata fakana idafatuhu ni'ma ila nafsihi azhar fi shukri kenan ya danganta ni'ima zuwa gare shi shi wannan mutumin tunda suke sun ce habibun najjari a sunan shi almuhimmu dai shi wannan mutumin rajulun da Allah kira shi rajulun kawai Allah bai hankalta ma wane ne sunan shi wani abu a'a wani aiki yayi fakana idafatuhu ni'ma ya danganta ni'ima ila nafsihi zuwa ga kansa ma'ana danganta ni'imar da Allah ya masa zuwa ga kansa abhara fi shukr shi zai fi bayyana godiyar da ya ma Allah wa idafatuhu alba'sa ya danganta tayarwa ilaihim zuwa gare su ablaga shi an mafi mafi kai matuka fi zajiri wajen tsawatarwa domin shi yayi imani da Allah kenan nan sai ya bayyana cewa mi zai hana in bauta ma wanda ya halicce ni kaga nan dai ya nuna musu ya gode ma Allah akan mi wanda ya halicce shi yana bauta masa amma kuma ku da muku yi imani da Allah ba wa ilaihi turja'una kenan sai ya fi yarda ya bayyana ni'ima bai ce ba mi mi zai sa ba za mu bauta wanda ya halicce mu ba wa maliya wa malana la na'budu alladhi fatarana domin su ba sa bauta ma Allah amma dai ya kamata su gane cewa shi abin da yasa yake bauta ma Allah ko ya yarda da bautar Allah shi kadai saboda Allah ya halicce shi wa ilaihi turja'un ku kuma ga Allah za a mai da ku in ba ku yi imani ba fa bai ce wa ilaihi narji'u ba dan shi ya riga ya san zai koma zuwa ga Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa sai ya danganta cewa za a mai da ku ga Allah ne wanda ba ku yi imani da shi ba fa ku sani kuma za a yi muku azaba shi yasa sai ya zabi wajen ibada ya danganta ma kansa wajen wato abin nan halitta sai ya danganta zuwa ga kansa can kuma wajen kyacewa sai mayar zuwa gare su shi yasa bai haɗe ba duka gaba ɗai bai ce wa mali la abudu alladhi fatarani ba wa ilayhi arji'u ko ko wa malana la na'budu alladhi fatarana wa ilayhi narji'u ko kuma wa malakum la ta'budu alladhi fatarakum wa ilayhi arji'u almuhimu dai sai zabi wannan me yasa ya zabi wannan a karan kansa ya zabi wancan gare su wannan shine balaga wanda ake zancan wato al'udul me yasa aka bar wannan uslubi an ka dauki wannan uslubi me yasa aka bar wannan kalma aka dauki wannan kalma fage ne ko kuma me yasa an ka dauki wannan wazani an ka bar wannan wazani fage ne mai faɗi na gaske al'udul fi ilmin balaga al'udul fi ilmin nahau al'udul fi ilmin sarf gashi nan dai al'udulul balaghi da al'udul fil auzan bincike ne mai faɗi kwarai da gaske ya kamata ɗaliban ilimi su zage su yi bincike a kansa to abu na ƙarshe wanda zan ƙarasa saboda lokacinmu ya karato me yasa ce wa maliya da abdul ladhi fatarani mi zai sa ba zan bota ba wanda ya halice ni kaga wannan Sheikh Ibn Uthaymeen da yazo a cikin wato bayanin da yake yi akan aya ta cikin suratul suratul Zukhruf inda Annabi Ibrahim Allah ya ce wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani yace wannan akwai mafhumul illa a cikin shi inji Sheikh Ibn Uthaymeen domin ya nuna illa alladhi fatarani bazan bauta ma kowa ba sai wanda ya halicce ni kenan babu wanda ya cancanta a bauta masa shi kadai sai wanda shine ya halitta shine Allah subhanahu wataala kenan akwai mafhumul illa shi yasa za ku ga galibi ana faɗan ya ayyuhan nasu اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون kaga wannan wanda ya halice ku shi kadai cancanta ku bauta mishi shi yasa cewa ma ne la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un can kuma a cikin suratul zukhruf yace illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin yan uwa musulmi lokacin mu ya karatu ne ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh